الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد زام تاش درسي نتلاتين دقاء أتكين كراتم نصحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه yau takwas ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1439 wadda ta daidai da 26 ga watan nuwamba shekarar 2017 na'am za to bismillah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم lirabbihim lirabbihim ko rabbahum kai yace maka eh to haka ne haka qadi iyad ma yace watakila nu- sabanin nusakh ne babu ithbati ru'yatil mu'minina fil akhirati rabbahum subhanahu wa ta'ala tunda wannan fil akhirati din ai ba ajnabi bane so ba zai hana ru'ya din ta yi nasba ga rabb ba Mm. babun tabbatar da ganin muminai a ranar lahira ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. Na'am, قال حدثنا نصر بن علي جهد Al-Jahdami, na'am, وأبو غسان Abu Ghassan Al-Misma'i, Malik ibn Abdul Wahid, وإسماعيل إسحاق بن إبراهيم Isaac ibn Ibrahim Al-Faqih, Al-Hanzali ibn Rahuya ba.
عن عبد العزيز Jami'an duk gabaki ɗayansu an Abdul Aziz ibn Abdul Samad.
واللفظ لأبي غسان Ah, Lafazin wannan hadisin riwayar Abu Ghassan ce.
قال حدثنا أبو عبد الصمد ya ce abu abdussamad haddathana shine shi abdulaziz ibn abdussamad kala ya ce haddathana abu imran aljauni abdulmalik ibn habib al'audi عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس daga abubakar ibn abdullahi ibn qais عن أبيه daga babansa shine abdullahi ibn qais waye abdullahi ibn qais abu musa al-ash'ari na'am عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam قال جنتان من فضة ya ce aljannatu ne guda biyu آنيتهما من فضة آنيتهما min fiddatin aniyatuhuma a kwa- wato ƙwarransu- ƙor- ƙoransu na azurfa ne abubuwan shan shan ruwansu وما فيهما wa ma fihima da kuma abin da ke cikin da kuma ma abin da ke cikin aljanna وجنتان من ذهب da kuma akwai aljannatu aljannatai guda biyu min zahabin su kuma na zinare ne aniyatuhuma aniyatuhuma wato a, kwanukan shan su wa ma fihima da abin da ma ke cikin su wa'annan aljannatu وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم abin da ke tsakanin mutane su ne jama'ar 'yan aljanna abin da ke tsakaninsu da kuma tsakanin ganinsu ga ubangijinsu إلا رداء الكبرياء illa mayafin mayafin girma ala wajhihi da yake akan fuskarsa a cikin aljannar adan to kun ga wannan ya tabbatar da ru'ya cewa muminai za su ga ubangijinsu 'yan 'yan aljanna za su ga ubangijinsu a cikin aljanna kuma ya tabbatar da sifatul wajh cewa za su ga fuskar Allah kuma ya tabbatar da cewar akwai a hijabi ne da ya hana a gan shi wanda aka cire wannan hijabin sai a gan shi kuma wannan hijabin an fassara da cewa shine rida'ul kibriya mayafin girma Mm, amma wannan mayafi din ba wai ana nufin akwai wani mayafi bane da ake yafawa a'a isti'ara ce eh قال حدثنا عبيد الله بن مسخرة na'am قال حدثنا ubaidullah ibn umar ibn maisara ko kai ibn maisara kawai ya ce maka bai ce ibn umar din ba aha عن علي بن مسخرة
na'am ubaidullah ibn umar ibn maisara Mhm.
قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي
Ah, ya ce abdurrahman ibn mahadi ya karanta min hadisi قال حدثنا حماد بن سلمة Ah, ya ce haddathana hamad ibn salama ibn dinar عن ثابت البناني daga thabit al-bunani عن عبد الرحمن بن أبي ليلى na'am daga ah, an thabit al-bunani daga thabit ibn aslam al-bunani عن عبد الرحمن بن أبي ليلى daga abdurrahman ibn abi laila عن صهيب daga suhaib ar-rumi عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam قال ya ce إذا دخل أهل الجنة الجنة idan 'yan aljanna suka shiga aljanna قال يقول الله تبارك وتعالى allah tabaraka wa ta'ala yana ce zai ce تريدون شيئا kuna son wani abu da zan kare ku da zan kara muku فيقولون ألم sai su ce alam yanzu ba- ba ka far- ba ka ba ka haskaka fuskokinmu ba suna kyalli ألم تدخلنا الجنة ba ka shigar da mu aljanna ba وتنجينا من النار kuma ka tsintsirtar da mu daga wuta قال ف- فيكشف ويكشف الحجاب ya ce sai ya yaye hijabi abu shamaki فما أوتوا شيئا أحب إليه to ba ba- ba a ba su wani abu da ya fi soyuwa a gare su ba bisa irin wato tsokaci ya zuwa ga ubangijinsu ganin ubangijinsu da za su yi.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة A- na'am قال حدثنا يزيد بن هارون na'am عن حماد بن سلمة daga hamad ibn salama bi hadal isnad da wannan isnadin وزاد ya tsa- ya kara a cikin riwayarsa sannan ya karanta wannan ayar للذين أحسنوا الحسنى وزيادة lilladhina ahsanul husna ga waɗanda suka kyautata suna da kyakkyawa ita ce aljanna wa ziyada da ƙari wato wannan shine ƙarin shi wato wannan hadisin shine ya fassara ayar wa wannan min tafsirul qur'an bil hadith bis sunna باب ما ana fulana ruhina na'am kamar ba wannan adini din nan na'am jannatu adini jannatu adn adnin na'am aljannat dawwama ko ko kuma waɗansu suna cewa adin ɗin sunanta ne sunan aljannan ne waɗansu kuma suka ce adin ɗin mai ma'ana jannatu dawam Mm. kamar yadda ake ce mata firdaus kaga an ce firdaus ɗin wannan suna ne nata a cikin ana waɗansu suna cewa asalinsa daga yaren farisa ne ma'ana daga cikin abubuwan da laraba suka ɗauka waɗansu kuma suka ce ai kafirci ne ma ka ce yaren farisa ne waɗansu sun shaddada sun da Allah ya wai in ka faɗa haka ka karyata cewa alkur'ani ba balarabe ba ne kenan na'am باب معرفة طريق الرؤيا babu ma'rifati tariqin ru'ya babin sanin yaya yaya ganin yake yaya za su ganshi قال حدثنا wannan wa haka haka haka qadi iyad ma yace babu ma'rifati tariqin ru'ya na'am قال حدثني زهير بن حرب na'am قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم na'am ad-dawraqi قال حدثنا ابي na'am yace da- na'am عن ابن شهاب daga ibn shihab عن علي بن يزيد الليثي daga ata ibn yazid al-laifi ان ابا هريره اخبره cewa abu huraira ya gaya masa ان ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم cewa waɗansu mutane sun ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
يا رسول ya rasulallah الله نرى ربنا يوم القيامه shin za mu ga ubangijinmu ranar alkiyama فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce هل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر hal tudarruna fi lailati fi ru'yatil qamar shin kuna cutar juna wajen turereniya da juna wajen turereniya yayin da kuke duban da kuke da kuke kallon wata a lailatul badr a daren cikarsa قالوا لا يا رسول الله suka ce a'a ya rasulullah wannan ko fasara shi ala hal tudarruna bit tashdid in kuma kuka fassara shi bit takhfif hal tudaruna ai, ina jin yawa hal yalhaquhum fi ru'yatihi dhayr wato kuna samun wata cuta wata cutarwa wajen kallon wata a daren cika a bayar dinnan wato ya zamanto kamar ya dauke muku gani saboda tsananin haskensa ko kuma saboda yadda ba za ku iya ganin sa ba wata cuta dai tana samun ku a ganin wata a wannan dare na'am قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ya ce shin kuna wato samun wata cutuwa- cuta wajen duban rana idan babu wani wato girgije da ya rufe ta قالوا لا يا رسول الله suka ce a'a ba ya rasulallah قال فإنكم ترون كذلك يجمع الله fa innakum tarawnahu kadhalika to ku za ku ganshi kamar haka ai kamar wannan halin na ba sai kun yi turereniya ba kuna kokarin gani to za ku ganshi kamar haka ba amma wannan ba tashbihul mar'i bil mar'i bane tashbihur ru'yati bir ru'ya yanda ake ganin ne ake tashbihi ba wai kan cewar Allah kamar wata yake ko kamar rana ba eh tashbihin ru'ya bil ru'ya ba tashbihul mar'i bil mar'i ba ba wanda ake gani ake tashbihin sa da wanda aka faɗa ba na'am
يجمع الله الناس يوم القيامة Allah zai tara mutane ranar alkiyama فيقول من كان يعبد شيئا وليت فليتبعوها ya ce sai ya ce duk wanda yake wanda ya kasance yana bautar wani abu to ya bi shi فيتبعوا من كان fayattabi'u فيتبعوا من كان يعبد الشمس sai waɗanda suke bautar wanda ya kasance yana bautar rana sai ya bi rana ويتبعوا من كان يعبد القمر القمر wanda yake bautar wata ya bi ya bi wata ويتبعوا من كان يعبد الطواغيت الطواغيت kuma wanda ya kasance yana bautar ɗagutai su ne gumaka iyayen gijin ƙarya sai ya bi su ya bi ɗa- ɗagutai وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها sai wannan al'ummar ta saura a cikinta akwai munafukanta فيأتيهم الله تبارك وتعالى في سورة غير سورته gaira suratihi allati ya arifuna نعم ina zuwa akwai ta'aliki da ne ana sai ce sai ubangijinsu sai ya zo musu a sura ba surar da suka san shi da ita ba da suka san shi ba to shine ake cewa wannan yana nuna kan cewar sun ga a, Allah maɗaukakin sarki ya bayyana gare su a sura kafin wannan ganin wanda yake zai fa- zai kasance
فيقول فيقول أنا ربكم sai ya ce ana rabbukum ni ne ubangijinku taba'an wannan itiyan shi ma yana daga cikin sifatul fi'liya na Allah wanda a, Allah madaukakin sarki shine ya san hakikanin kaifiyarsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ithbatin sa wajibi wajibi ayi ithbatin sa amma yaya kaifiyarsa yake a a Allahu a'lam kamar yadda Allah ta'ala yake cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Uh, uh. hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam na'am wannan itiyan din sifa ce ta fi'ilin Allah da shine kadai ya san hakikatan an an an dangana ce zuwa an an dangana ta zuwa gare shi na'am فيقول أنا ربكم sai ya ce ana rabbukum ni ne ubangijinku فيقولون نعوذ بالله منه sai su ce muna neman tsarin Allah da kai هذا مكاننا حتى يأتي suka ce muna nan a nan har sai ubangijinmu ya zo mana فإذا جاء ربنا idan ubangijinmu ya zo mana muna saninsa فيأتيهم, فيأتيهم الله تعالى sai Allah maɗaukaki ya zo musu في صورته التي يعرفونها a cikin surarsa wadda suke sani فيقول أنا ربكم sai ya ce ni ne ubangijinku فيقولون أنت ربنا sai ya ce eh kai ne ubangijinmu fayattabi'unahu sai su bi shi
ويضرب الصراط بين ظهر جهنم sai a sanya as-sirat hanya siririyar hanya baina zahara baina zaharai jahannama baina zaharai jahannama ko akan doron bayan jahannama
فأكون أنا وأمتي sai na kasance ni da al'ummata awwala man yujizu farkon wanda zai ketare eh zaharai ma'ana alaiha wa fi hada izbatu wa mathabal haqqi ولا يتكلم يوم O- a- a- kana tambayar wajhu tathniya kenan ko ma wajhu tathniya
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل wala yatakallamu yawma idhin illa ar-rusul babu mai magana a wannan rana illa manzanni ودعوى الرسل يومئذ addu'ar manzanni a wannan rana اللهم سلم Allahumma sallim sallim ya Allah ka amintar ya Allah ka amintar وفي جهنم كلاليب مثل شوك الصعدان na'am wa fi jahannam akan wutar jahannama كلاليب a- مثل kalalib akwai wato a a kugiya sune karafu waɗanda suke an a wa- wato an lankwasa kansu shine kamar kugiya din kenan ko eh eh hook eh hook da turanci kalalib hmm? kugiya haka ake faɗa na'am mithlu shauki sa'adan kamar bishiyar kamar kayar sa'adan as-sa'adan shajaratun ah, tusammanu ah, biha al-ibl wata bishiya ce da ita ake bama ah, raƙuma domin su yi kiba an ce a a najid take eh tusammanu eh na'am هل رأيتم الصعدان ya ce kun taba ganin a sa'adan wannan bishiyar ta sa'adan قالوا نعم يا رسول الله Su suka ce na'am ya rasulullah mun taba ganinta قال فإنها مثل شوك الصعدان to ita kam- tamkar shaukin sa'adan ce kamar kayar bishiyar sa'adan ita ƙungiyar ke na'am غير أنه لا يعلم ما قالوا إذنها إلا الله sai dai ba wanda ya san gwargwadon girmanta sai Allah تقطف الناس tana tana fauce mutane tana ɗauke mutane bi a amalihim da ayyukansu فمنهم المؤمن بقي بأمله daga cikinsu akwai mumini wanda ya yi saura da aikinsa wato wanda ya fada saboda mummunan aikinsa wa minhumul mujaza daga cikinsu akwai wanda aka wa- wato aka tsallakar da shi حتى ينجح har har aka tsirar da shi
حتى إذا فرغ الله من من القضاء بين العباد har sai har yayin da Allah ya gama hukunci tsakanin bayi وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار ya yi nufin ya fitar wan- ya fitar da wanda ya so da ah, da rahamar saboda rahamarsa daga cikin 'yan wuta أمر الملائكة sai ya umarci mala'iku su fito- su fitar daga cikin wuta من كان لا يشرك به wanda ya kasance baya yin shirka da Allah da komai ممن أراد الله تعالى da- daga wanda Allah ya nufin ya ji kansa ممن يقول daga wanda yake cewa la ilaha illallah فيعرفونهم في النار to sai suna sanin su a cikin wuta بيعرف- يعرفونهم bi athari sujud suna sanin su da alamar sujada تأكل النار من من ابن آدم إلا أثر السجود ita wutar jahannama tana cin ko ina a jikin dan adam illa wato alamar sujada حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود Allah ya haramta ma mu- mutane Allah ya haramta ma wuta ta ci wato alamar alwala wannan taban na alwala ai, na, na, na sujada فيخرجون من النار sai a fitar da su daga cikin wuta وقد انتحشوا alhali sun zamanto baki kirin wato sun zamanto kamar gawayi ماء الحياة sai a kwarara musu ruwan rayuwa فينبتون منه كما تنبت الحبة في fi hamilis sail sai su tsuro daga cikin wannan ruwa kamar yadda kwaya take tsurowa a cikin abinda ruwan da yake kwarara wato yake fitar i- i- i- a- a- ike- ike tsuro- ike tsurowa
ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد sannan Allah idan sannan Allah ya gama yin wato a, hisabi hukunci tsakanin bayi ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار ya zamanto wani mutum ya yi saura yana mai fuskanta da fuskarsa a cikin wuta وهو آخر أهل الجنة دخولا aljanna shine far shine karshen yan aljanna da zai shiga aljanna ويقول أي رب sai ya ce ya ubangiji na اصرف وجهي عن النار ya ce ka ɗauke fuskata daga wuta ya zama to ba ita nake kallo ba
فإنه قد قشت بني
Ri- ريحها rihuha sai ya ce fa innahu qad qashabani rihuha Ah, domin wato a rihuha hayaki ah, ah, wato iskarta kashabani ma'ana halakani ahlakani Ah, iskarta ta halakar da ni وأحرقني ذكاؤها kuma wato tsananin ruruwarta ya ƙona ni ويدعو الله ما شاء الله أن يدعوه sai ya yi ta roƙon Allah gwargwadon yadda Allah ya so ya yi addu'a ثم يقول الله تبارك وتعالى to sai Allah ta- tabaraka wa ta'ala ya ce هل عصيت إن فعلت ذلك بك ya ce to ai yanzu kai ai mai yiwuwa in fa'altu zalika bika in na aikata wannan gare ka أن تسأل غيره ka ro- ka zo ka roƙi wani abu فيقول لا أسأل sai ya ce la as'aluka ghairahu ya ce ba zan tambaye ka wannan illa ba zan tambaye ka wani ba ba wannan ba ويؤتي ربه من أهود
wa mawafiqa ma sha Allah ya ba ma ubangijinsa alkawarruka da wato a ɗaur- da- da- da- da- da kullalliyar magana ma sha Allah irin abin da Allah ya so فيصرف الله وجهه عن النار sai Allah ya ɗauke fuskarsa daga wuta فإذا أقبل على الجنة to idan ya fuskanci aljanna kuma ya ganta ورآها ya ganta سكت ما شاء الله yayi sai ya shiru irin gwargwadon abin da Allah ya so ya shiru ثم يقول أي رب sannan ya ce ya ubangijina قدمني إلى باب الجنة to kusantar da ni ya zuwa ga kofa aljanna الله له sai Allah ya ce masa أليس قد أعطيك qad a'taita yanzu kai ba ka bayar da alkawarurrukanka ba ووثيقا da kuma kullallen zancenka لا تسألني غير الذي أعطيتك cewa ba za ka tambaye ni ba wani abu wanda yake ba eh, eh, wato ba za ka tambaye ni ba illa wannan abin da na baka ويلك يا ابن آدم kai tonka ya dan adam ما أبدرك yaya ha'incinka فيقول sai ya ce أي رب wato yaya mamakin ha'incinka wato kana da yawan ha'inci sai ce ya ubangiji na ويدعو الله حتى يقول له ya yi ta roƙon Allah har sai Allah ya ce masa هل عصيت إن أعطيتك to to ya- to kai mai yiwuwa ba mai yiwuwa bane ba idan na baka wannan an tas'ala gairahu ka zama ka sake tambayar wani abin فيقول sai ya ce لا ya ce a'a na rantse da izzarka فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق sai ya sake ba ma ubangijinsa abin da ya so na alkawarruka da kullallen magana ويقدمه إلى باب الجنة sai Allah ya kusantar da shi ya zuwa ga kofar aljanna فإذا قام على باب الجنة idan ya tsaya a kofar aljanna فحقت له الجنة in fahaqat lahu aljanna a bari mu ga in fahaqat nan in fatahat haka yace maka haka yace a sharhin to in fatahat wattasa'at sai aljanna ta budu gare shi kuma ta yalwatu
فرأى ما فيها من الخير والسرور ya ga abin da ke cikinta na alkhairi da farin ciki فيسكت ما شاء الله أن يسكت sai ya shiru gwargwadon yadda Allah ya so ya shiru ثم يقول sannan sai ya ce أي رب ya ubangiji na إني الجنة shigar da ni aljanna ويقول الله تبارك وتعالى sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa أليس قد أعطيتك "Al- أعطيت قد أعطيت عهودك ومواثيقك yanzu ba kai yanzu baka ba baka bayar da alƙawarurkan ka ba da kullallen magan- maganganunka ألا تسأل غير ما cewa ba za ka tambayi il- ba za ka tambayi komai ba sai abin da na baka ويلك يا ابن آدم kai canka ya dan adam ما أبدرك mamakin yawan ha'incinka فيقول أي رب Alha- ha'inci anan ma'ana warwarewar alkawari fa yaqulu ay rab sai ya ce ya ubangiji na ai kun san ai yana daga cikin hurufun nida ko na'am لا أكون أشقى خلقك yace ai ba zan zamanto mafi tabewar halittar halittarka ba يزال يدعو الله حتى ba zai gushe ba wato ma'ana in dai ban shiga aljanna ba na fi kowa shi- eh, na fi kowa tsiya na fi kowa tabewa gani a gaban aljanna ban shige ta ba na'am ولا يزال يدعو ba zai gushe ba yana roƙon Allah حتى يضحك الله تبارك وتعالى har Allah ya yi dariya tabaraka wa ta'ala daga gare shi فإذا ضحك الله منه idan Allah ya yi masa dariya قال ادخل الجنة sai ya ce shiga aljanna فإذا دخلها in ya shige ta قال الله له sai Allah ta'ala ya ce masa تمن tamanna to kai buri
فيسأل ربه sai ya roƙi ubangijinsa ya yi burinsa حتى إن الله لا يرضى la yudhakkiruhu min kaza wa kaza har Allah ya rinka tunatar da shi daga da kaza da kaza wato in yaji in yayi buri ya ce, to kaza fa sai ce eh da wannan ma to kaza fa na'am حتى إذا انقطعت به, به الأماني har sai idan buri ya yanke masa ya gama dukkan abin da zai yi buri قال الله تعالى sai Allah ta'ala ya ce masa ذلك لك ومثله معه ce wannan din naka ne da kwatankwacinsa tare da shi
قال عاء بن يزيد Ata ibn Yazid al-Laythi yace وأبو سعيد da Abu Sa'id al-Khudri مع أبي هريرة tare da Abi Huraira لا ير- لا يرد عليه من حديثه شيئا baya raddin wani abu daga cikin hadisin nasa حتى إذا حدث أبو هريرة har sai idan abu huraira ya bayyana ya faɗi hadisin أن الله قال ya zanta da hadisin cewa Allah zai ce ma wannan mutumin ومثله معه da kwatankwacinsa tare da shi قال أبو سعيد sai abu sa'id ya ce وعشرة أمثاله معه da goma da ninki gomansa da- da da minki- da ninki goma kamarsa tare da shi يا أبا هريرة ya ce ya aba huraira wato ya ma abu huraira istidraki قال أبو هريرة abu huraira ya ce ما حفظت إلا قوله ذلك ya ce ni ban ban haddace ko ba abun ne abun da na haddace shi illa wannan fadinsa wannan laka mu- laka wa mithluhu ma'ahu kana l- a, zalika laka wa mithluhu ma'ahu wannan shine na wannan ya tabbata gare ka da kwatankwacin sa tare da kai قال أبو سعيد Abu Sa'id ya ce أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ni kuma ina shaidawar cewa na haddace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadin sa ذلك لك wannan shi- wa- wa- wa- wa- wancan naka ne da kuma wancan ya tabbata gare ka da kuma ninki goma kwatankwacinsa قال أبو هريرة abu huraira ya ce ذلك الرجل wannan mutumin shine ƙarshen 'yan aljanna دخول الجنة wajen shiga aljanna dukhula nil janna na'am Mm. bari mu ga zaharani zaharai jahannama dinnan qala ibn al-jawzi ay ala wasatiha Mm, kana ji aljamza ay ala wasatiha a tsakiyarta wa yuqalu nazal yuqalu nazaltu baina dhaharayhim wa dhaharanihim Mm, kaga baina dhaharayhim tare da cewar su jam'i ne wa baina dhaharanihim bi fathin nuni Bai- baina dhaharanihim بين ظهرانيهم نعم بفتح النون نعم أي في وسطهم متمسكا بينهم لا في أطرافهم والألف والنون زيدتا للمبالغة saboda haka a tathniya din ba ta da wata ma'ana ai ala wasatiha baina zaharani jahannam baina zaharai zaharai jahannam ko zaharanai jahannam wa kullu mutawas wa kullu sh- wa kullu shay'in mutawassitun baina shay'ain fa huwa baina zaharayhima wa zaharanayhima wannan daga umdatul qari wasu yana daga cikin sharhohin da suke kula da zahirin da lugha na'am ban ji ba eh wannan an ce fi wajhain wajen riwayar qawluhu thumma yudrabu as-sirat ala dhaharanai jahannam wa yurwa dhaharai jahannam kaje a cikin ikmal ikmalul mu'lim na qadi iyad wa huma lughatan qalahu al-asma'i wa qala al-khalil huwa bay- bayna dhaharai al-qawm wa dhaharanayhim ay bainahum eh wasatuhum na'am
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ad-darimi sahibu sunan kenan اخبرنا ابو اليمان na'am al-hakam ibn nafi ko shu'aib ibn abi hamza عن الزهري daga zuhuri قال اخبرني ya ce sa'id ibn al-musayyib ya karanta min hadisi da ata ibn yazid al-laifi ان ابا هريره cewa abu hurairata ya ba su labari ان الناس قالوا للنبي صلى الله عليه cewa mutane sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam وسلم يا رسول الله suka ce ya rasulallah نرى ربنا يوم القيامه shin za mu ga ubangijinmu ranar alkiyama وساق الحديث به sannan ya kwararo hadisin da kwatankwacin ma'anar hadisin ibrahim ibn sa'ad hadisin da ya gabata na ibrahim ibn sa'ad ne ko ani zuhri na'am yaqub ibn ibrahim an abihi na'am ibrahim ibn sa'ad قال وحدثنا محمد بن رافع na'am قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق صاحب المصنف الصنعاني عن معمر na'am ibn rashid عن حمام بن daga hammam ibn munabbih قال قال هذا هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم yace wannan shine hadisan abinda ha- Abu Huraira ya gaya mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara ahaditha minha ya ambaci hadisai daga cikin su قال رسول me الله menene wannan yake me wannan yake nuna mana wannan uslubin da muslim kun manta da wannan mun karanta shi fa kuma an muka yi bayani akan manhajin muslim wajen riwaya daga daga me na'am daga sahifa daga sahifa majmu'a na hadisai wanda ya ji su lokaci daya bai ji shi daban ba sai ya faɗa ya ce haza ma haddathana abu huraira an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa zakara ahadith minha sannan sai ya kawo tunda ba haka ya ji hadisin shi kadai ba dan amana hadisan sahi wannan na wace sahifa ce sahifatu hammam ibn munabbih hammam ibn munabbih da abin nan abu yahudi ne ya musulunta kuma ah, daga yaman yake ya zo ya sa- ya haɗu da abu huraira abu huraira ya ruwaito hadisai daga wajen abu huraira guda nawa ne hadisan hadisan hadisan sahifatu hammam da bukhari da muslim sun- duk sun ruwaito daga ciki na jin satin da ya wuce ma a cikin bukhari mun karanta hadisi daga sahifatu hammam ko a cikin hadisan bukhari na'am hadisai ne 126 126 imam ahmad ya kawo su gabaki ɗaya a cikin musnad ya kawo su na'am shine dan uwan wahab ibn munabbih shine dan uwan wahab ibn munabbih قال رسول الله صلى الله عليه yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace وسلم إن أدنى مقعد أحدكم mafi ka- ma- mafi ku- a, wato mafi ka- mafi koma bayan mazaunin ɗayan ku a cikin aljanna أن يقول له shine a ce mas- ya ce masa tamanna ka yi buri ويتمنى sai ya yi ta- ya yi buri ويتمنى ya sake yin buri فيقول له sannan sai a ci sai ya ce masa هل تمنيت ka gama yin burin ka yi burin naka فيقول نعم sai ya ce eh فيقول له sai ya ce masa فإن لك ما تمنيت wa mithlahu ma'ahu to abinda kai burinsa ya tabbata a gare ka da kutankucinsa tare da shi
قال وحدثني سعيد بن سعيد na'am suwaid ibn sa'id wannan an yi magana akan haddasa har an yana daga cikin abin da ake aibata imam muslim wajen riwaya daga gare shi sai dai kun ga hadisin sa cikin mutaba'at ne kamar yadda za ku gani Mm. na'am قال حدثني suwaid ibn sa'id سارة yace hafs ibn maisara ya karanta min hadisi عن زيد بن أسلم daga zaid ibn aslam عن عطاء بن يسار daga ata ibn yasar maula mai a- a- maula a- a- a- abin nan mm, a- alhilali ko Mm, maula mai muna alhilaliya na عن أبي سعيد الخدري daga abu sa'idin al-khudri أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa waɗansu mutane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قالوا يا رسول suka ce ya rasulallah الله نرى ربنا يوم القيامة shin za mu ga ubangijinmu ranar alkiyama رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am قال هل تباوعون في رؤية الشمس ظهيرة sahwan shin kuna samun wata cuto- cutarwa yayin da kuke wajen ganin rana bizahirati da tsakar rana sahwan a lokacin da babu hadiri ليس معها سحاب babu wani hadiri tare da ita wannan tawdih ne akan as-sahaw din domin shine ma'anar ta kenan ina wanda larabawan a tai suke cewa afhat afhat wato wai afhat shine wato ta yayi babu hadiri
وهل تباوعون في رؤية القمر ليلة البدر kuna cutuwa wajen ganin wata a daren cikarsa سحاب sahwan shi ma yayin da yake wato sama tana gare-gare babu hadiri a cikinta قالوا يا رسول الله suka ce ya rasulallah قالوا لا يا رسول الله suka ce la ya rasulallah ba ma yi ya rasulallah قال ما تباوعون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة to ba za ku samu wata cutarwa ba wata cutuwa ta turereniya ko makamancinta wajen ganin allah ranar alkiyama إلا كما تباوعون في illa irin kwatankwacin cutuwar da za ku yi yayin da kuke ganin ɗaya daga cikinsu ko rana ko wata إذا كان يوم القيامة idan ya kasance ranar alkiyama ya ce idan ya kasance ranar alkiyama أذن مؤذن makirayi mai shela sai ya yi shela ليتبع كل أمة ما كانت تعبد kowace al'umma ta bi abin da ta kasance tana bauta ma ولا يبقى أحد كان يعبد غير الله babu wani wanda zai saura wanda ya kasance yana bautar wani Allah matsau- maɗaukaki mai- mai tsarki من الأصنام daga cikin gumaka da duwatsu إلا يتساءلون في النار face sun suna faffadawa cikin wuta حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله har sai ya zamanto babu wanda ya saura sai wanda yake bautar Allah من بر الفاجر daga na- daga managarci da fajiri وغير أهل الكتاب
wa gubbira غير أهل الكتاب da kuma saura na ahlul kitabi albaqaya
ويلعن wa gubbari ne wa gubbari ahlul kitab كبر أهل الكتاب da sauran ahlul kitab
ويلعن اليهود sai a kirawo yahudawa ويقال لهم sai a ce musu ما كنتم تعبدون mai kuka kasance kuna bauta ma قالوا كنا نعبد عزيز uzair ibn Allah sai su ce mun kasance muna bautar uzairu dan Allah فيقال كذبت sai a ce musu ƙarya ku kunyi ƙarya ما اتخذ الله من صاحب Allah bai riki abokiyar zama ba ولا ولد wala ɗa وماذا ت- تبغون to me kuke nema me kuke so قالوا عشنا يا ربنا suka ce mun yi kishi ne ya ubangijinmu فاسقنا to ka shayar da mu ويشار إليهم sai a yi sai a yi nuni ga zuwa gare su فتربنا to ba kwa gangara ba wajen shan ruwan ويحشرون إلى النار sai a tattara su zuwa wutar jahannama كأنها سراب kai ka ce kawalwainiya ce بعضها بعض ya haƙimu ba'aduha ba'adha sashinta na wato na kararra ya sashi ويتساقطون في النار sai su faffada cikin wuta ثم يدعى النصارى sannan a kirawo nasara ويقال لهم sai a ce musu كنتم تعبدون mai kuka kasance kuna bauta ma كنا كنا نعبد المسيح ابن الله sai su ce mun kasance muna bauta ma almasih ibn Allah masihu dan Allah فيقال له sai a ce musu طلبتم a ce ƙarya kuke kun yi ƙarya Allah bai rike abokiyar zama ba wala ɗa فيقال له sai a ce musu ماذا تبغون me kuke me kuke so فيقولون sai su ce عشنا يا ربنا mun yi wato mun ji kishi ne ya ubangijinmu ka shayar da mu قال فيشار اليهم ya ce sai a yi nuni sai a yi ishara gare su الا ترجون فيحشرون ba kwa gangara ba inda ake shan ruwa fayuhsharuna ila jahannam sai a tattara su zuwa ga wutar jahannama انها سراب kai ka ce wato kawalwaini ya ce يحطم بعضها بعضا sashinsa wato na karere ya sashi فيتساقطون في النار a sai fa ta saqatuna finnar sai su rinka sai su faffada cikin wuta حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى har sai ba wanda ya saura sai wanda ya kasance yana bautar Allah madaukaki من بر وفاجر da na na daga na- nagartacce da fajiri رب العالمين sai ubangiji ubangijin talikai ya zo musu tsarki ya tabbata a gare shi ya ɗaukaka في أدنى سورة من- من التي رأوه a cikin mafi wato a a- a- a- a mafi kusancin sura allati ra'auhu fiha wadda suka ganshi a kanta a cikinta
قال فما تنظرون sai ya ce me kuke sauraro تتبع كل أمة ما كانت تعبد kowace al'umma tana bin abin da ta kasance tana bauta ma قالوا يا ربنا sai su ce ya ubangijinmu تركنا الناس في الدنيا mun rabu da mutane a rayuwar duniya
أفقراء yayin da mafi mafi- yayin da mafi muke mafiya bukatuwa da muka kasance zuwa gare su ولم يصاحبهم ba mu zauna tare da su ba ويقول أنا ربك sai ce to aini ne ubangijinku يقولون sai su ce أعوذ بالله منك mun tsar muna neman tsarin Allah daga gare ka لا نشرك بالله شيئا ba ma yin shirka da Allah da komai su faɗi haka har sau biyu ko sau uku حتى إن بعضهم har ɗaya daga cikinsu وكاد أن ينقلب yana kusatawa ya juya baya ويقول هل بينكم وبينه آية sai ya ce shin akwai aya tsakaninku da shi فتعرفونه wanda za ku san shi da ita ويقولون نعم sai su ce na'am akwai ويكشف عن ساق sai a yayi ga saƙ فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه sai ya zamanto babu wanda ya kasance yana yin sujada ga Allah da kansa إلا أذن الله له بالسجود face Allah ya masa izini da ya sujada ولا يبقى من كان يسجد اتقاء babu kuma wanda zai zai saura wanda daga wanda ya kasance yana yin sujada domin tsoro domin neman kar- domin neman kariya ga kansa ورياء da kuma riya don nuna ma mutane إلا جعل الله ظهره طبقة wa- face Allah ya sanya bayansa kamar faifai tabaka ɗaya miƙaƙƙe ya ƙilan kwasawa كلما أراد أن يسجد ko yaushe ya yi nufin ya yi sujada خر على كفاه sai ya fada akan ƙeyarsa ثم يعرفون رؤوسهم ثم يرفعون رؤوسهم sannan su dago kawukansu تحول في صورته التي wato in sun dago sai su dago sannan sai su dago wato kawunansu daga sujada alhali ya ya ya bayyana a cikin surarsa allati ra'awhu fiha awwala marra wanda suka ganshi a cikin ta a marar farko قال أنا ربكم
na'am marar farkon ba a yi bayanin ta ba la'al lokacin a a a kafin a kafin a a lokacin a a a al- alhashir ko lokacin da ake yin hisabi tunda wannan a lokacin da a za a shi- za- za a lokacin da za a wuce kan sirat ne na'am فقال أنا ربكم sai ya ce ni ne ubangijinku يقولون أنت ربنا sai su ce- sai- sai su ce kai ne ubangijinmu ثم يضربون
aljisir على جهنم sannan a sanya sira- a sanya gada akan jahannam wannan ya fassara ma'anar sirat din da ake nufi wato hany- gada da take tsallakewa tsallakarwa
وتحل الشفاعة wata hillu shafa'a shafa'a ta ha- wato ta abku ويقولون اللهم صل وسلم wa yaquluna suna cewa allahumma sallim sallim ya allah ka amintar ka amintar يا رسول الله sai aka ce ya rasulullah ومن تصل menene aljisir قال دحر yace mai zamiya ce وذلة في wa mai santsi mazillatun mai zamiya في خطائف fihe khatatif a waje a kansa akwai khatatif wato masu kwabce- masu bincike mutane wa kalali da kugiyoyi حسق wa hasakun da kaya بمجد takunu bi najdin wadda wata kaya ce da take a najd فيها شريكة akwai wata kaya يقال لها ana ce mata الصعب as-sa'dan sunan kayar kenan فيمر المؤمنون muminai sai su wuce بطرف العين kamar kiftawar ido كالملك
na'am me fa sa'adan a ita kaya ce wadda take mai girma tana da girma ba kaya ce ya kankanuwa ba girma gare ta فيمر المؤمنون muminai sai su wuce بطرف العين kamar kiftawar ido كالبرق da kuma kamar wato walkawar a, walkiya وكالريح kuma kamar da kuma kamar wato a, iska وكالطير kuma kamar wato tsuntsu gudun tashin tsuntsu وكالأجاويل a jawidil khail da kuma kamar ki- wato ingarmun dawaki والركاب da kuma da da kuma wato ingarmu da da- da- da- da kyawawan raƙuma a ja- a jawidin rikab kenan فراج مسلم fanajin musallam daga cikinsu akwai wanda ya tsira wanda aka kubutar ومخدوش مرسل daga cikinsu kuma akwai wanda aka kukkuzar da shi kuma aka aka sake shi ومخدوش في نار في نار جهنم daga ciki kuma akwai wanda wato aka fadar da shi a cikin wutar jahannam حتى إذا خلص المؤمنون a- ha- ha- ha- har sai har sai idan muminai sun kubuta daga wuta na- a- eh, shine makdusun wanda aka kifa shi kenan ɗaya kan ɗaya na'am وأن من نفس الذي na rantse da wanda raina yake hannunsa منكم من أحد أشد مناشدة لله ba babu ɗaya daga cikinku da yake fin kowa magiya yin magiya ga Allah استقصاء في استسقاء الحق akan wato neman a- akan wato isa matuƙa wajen neman haƙƙi من المؤمن daga muminai lillahi a wajen Allah ga- a- a- a- wajen Allah a- wato domin Allah ranar alkiyama لإخوانهم ga 'yan uwansu
الذين في النار waɗanda suke cikin wuta wato sun waɗanda magiya wajen Allah domin 'yan uwansu da suke cikin wuta يقولون ربنا suna cewa ya ubangijinmu كانوا يصومون sun kasance suna azumi tare da mu ويصلون suna yin sallah وي- ويجيب- waya hujjun suna yin hajji ويقال لهم sai a ce musu أخرجوا ما عرفتم sai a ce ku fitar da waɗanda kuka sani وتحرموا صور صورهم
sai a haramta surorinsu ويخرجون alan nar akan wuta
ويخرجون خلقا كثيرا sai su fitar da jama'a halitta mai yawa فأخذت النار إلى نصف ساقيه wuta ta ci ya zuwa ga rabin ƙorunsu Allahu akbar Allah sarki abin tausayi shine a Ibn al-Qayyim yake cewa a mutum ka yawaita haduwa da mutanen alkhairi kana zama tare da su don ranar alkiyama in sun duba sun duba sun gaba su ganka ba sai su tuna ka sai su ce Allah dan uwanmu muna koyaushe muna tare da shi a maje a masallaci muna tare da shi waje kaza an ka fito da shi sai ibn qayyim ya ce ya ɗalibai na ina zaune tare da ku in Allah ya kun shiga aljanna kun duba ba ku ganni ba ku ce ga bawanka na muna tare da shi shi yake mana karatu Allah ka shigo da shi Kun ga irin wannan tawalo amma mu kowa sai murin kuma da gaske yake ya ce da ya faɗa ya ta kuka Mm, ba tabbas ba ka sani ba a ba jaiz ko gairu jaiz إلى ركبتيه wa ila rukbatayhi wani kuma ya kai ya zuwa ga wutar ta kai ya zuwa ga waɗansu zuwa ga gu- eh, wani kuma zuwa ga gwiwarsa ثم يقول sannan sai su ce ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به zan turo muku clip din wani ne a- akwai kani a yayana ya turo mun shi very touching tasklif din waɗansu suka hada wannan daga maganar ibn al-jauzi da ibn al-qayyim al-jauziya zan turo sai ku sai ku za ku ce na saba muku ka'idar ku ta al-furqan ko na'am ثم يقولون sannan sai su ce ربنا ما بقي فيها أحد sai su ce ya ubangijinmu babu wanda ya saura a cikinta ممن أمرتنا به daga wanda ka umarce mu da shi فيقول sai ya ce musu ارجعوا ku koma فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير wanda kuka samu kwatankwacin kwayan silai na alkhairi فأخرجوه a ku fitar da shi ويخرجون خلقا كثيرا sai su sake fitar da mutane da yawa ثم يقولون sannan sai su ce ربنا لم نرى فيها أحدا ممن أمرتنا sai su ce ya ubangijinmu ba mu bar wani ba ba mu bar ɗaya ba daga cikin wanda ka umarce mu ثم يقول sannan ya ce ارجعوا ya ce ku koma wanda kuka sami a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin rabin silai من خير na alkhairi أخرجوه ku fitar da shi ويخرجون خلقا كثيرا sai su fitar da wato tar- jama'a mai yawa ثم يقولون sannan sai su ce ربنا لم نرى فيها ممن أمرتنا أحدا ba mu ya ubangijin ba mu bar kowa a cikin ta ba daga wanda ka umarce mu ثم يقول sannan ya ce ارجعوا ku ku koma wanda kuka sami a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin kwayar zarra na alkhairi فأخرجوه ku fitar da shi ويخرجون خلقا كثيرا sai su fitar da mutane masu yawa ثم يقولون sannan su ce ربنا لم نرى ya ubangijinmu ba mu bar kowa ba mu bar a a cikinta ba wani alkhairi وكان أبو سعيد الخدري يقول abu sa'idin al-khudri ya kasance yana cewa إن لم تصدقوا تصدقوني بهذا الحديث in ba ku gaskata ni da wannan hadisin da hadisin ba فقرأوا إن شئتم ku karanta in kun so إن الله لا يميل مثقال ذرة Allah baya tawaye baya zaluncin kwatankwacin ƙwayar zarra وإن تك حسنة idan alkhairi ce yudha'ifha zai ruba- yana rubanya ta ويؤتي من لدنه kuma ya bayar da lada mai girma daga gare shi فيقول الله عز وجل sai Allah madaukaki mai buwayi ya ce شفعت الملائكة mala'iku sun yi ceto وشفع النبيون annabawa sun yi ceto شفع المؤمنون muminai sun yi ceto لم يبق إلا أرحم الراحمين babu wanda ya saura sai wanda ya fi kowa rah- sai sai arhamur rahimi mafi jin kan masu jin kai فيقبض قبضة من النار sai ya danki danka daga wuta ويخرج منها قوما sai ya fitar da mutane daga cikinta لم يعملوا خيرا قط ba su taba aikata wani alkhairi ba da ɗai shi yasa ku kyale hukunci ga Allah hukunci shari'ar Allah a shari'ar da Allah zai yi da shi nasa nasa ne kaga wannan lam ya'malu khairan qat da ɗai ba su taba aikata wani alkhairi ba na'am فدعالوا إماما qad adu humaman sun koma bakin gawayi
ويلقيهم في نهر sai ya jefa su a cikin wani a, wani tabki a, a, ba tabki ba wata wata korama fi afwahil janna a- a wa- a bakin aljanna يقال له نهر الحياة ana ce masa koramar rayuwa فيخرجون كما تخرج الحبة في fi hamilis sail sai su fito kamar yadda kwaya take tsurowa a cikin wato abinda ruwa mamako wanda yake kwarara ya zo على ya kwaso تكون إلى الحجر ba kwa ganinta tana kasancewa daga gefen dutse أو إلى الشمس ko daga gefen bishiya ما يكون من الشمس abin da yake yana abin da yake a jihar rana usaifir mai- mai mai fatsi-fatsi wa uhaidir mai dan ji- mai kore-kore وما يكون منها إلى الظل wanda kuma ya kasance ya zuwa jihar wato inuwa يكون أبيض ya zamanto fa- tana zaman tana kasancewar fari tana kasancewa fari وما sai suka ce ya rasulallah ka annaka tar kunta tar'a fil badiya bil badiya kamar kai ka kasance kana kiwo a cikin daji wato a- a- a- kana ciki- kana kiwo a badiya a daji a ba eh, na'am كان فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم al khawatim sai su fito kamar lu'lu'u wato shine a zi- a- a lu'lu'u diamond kenan fi riqabihim al khawatim a wuyayen su akwai wato al khawatim wato a, ha- hatimai sune a, a zobe
يعرفهم أهل الجنة yan aljanna suna sanin su هؤلاء اتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة waɗannan su ne utaƙa'ullah ‘yantattun Allah allazina adkhalahumullahu aljanna waɗanda Allah ya shigar da su aljanna بغير عمل عمل ba ta ba da wani aiki da suka aikata ba ولا خير قدمه ba kuma wani alkhairi da suka gabatar ba ثم يقول بكل a gani ba su tab- ba wani alkhairi ba wani aiki ثم يقول بكل الجنة na'am Allahu a'lam. lam ya'malu khairan qat dan suna kan musulunci ai wancan an ce sun yi mithqala man kana fi qalbi mithqala dharratin min khair wannan babu alkhairin kwata kwata na'am amma akwai imani Allahu a'lam ai ba su yi ba babu wani alkhairi na'am wato shi yasa shi yasa wannan al'amarin kyala saninsa zuwa ga Allah hukuncinsa zuwa ga Allah in kuka yi wato ni saboda hadisin nan na Abu Huraira da wani yake cewar ya ga wani yana ta ayyukan mummuna ya ce masa wannan ba Allah ba zai taba gafarta masa ba ana alkiyama Allah zai ce ina wanda yake cewa ba zan gafarta masa ba to shi na gafarta maka kai kuma da kake wannan na bata aikinka kar ka hukunta Allah da taka fahimta ko da taka sani bar hadisin a yanda ya faɗa ba su taɓa aikata alkhairi ba da ɗai ثم يقول بكل الجنة wato waɗansu suna nuna cewar wannan yana nuna kan cewar ƙarshe ma kowa cikin rahamar Allah zai shiga Allahu a'ala jiya jiya muke zancen nan da wani wani yake gaya mu yake cewa ya ji wani malami yana faɗa ya ce to Allahu a'ala ni na ce ban taɓa ji wani malami ya faɗa ba amma sai na tuno wannan hadisin na muslim lam ya amalu khairan qat ba su taɓa aikata wani alkhairi ba da ɗai la'alla sai shi ne yawanci za a fassara shi da kan cewa suna da asalin imani to amma gairu zahir a cikin wannan sai dai a ce da dalilai wa- da da sauran dalilai wanda yake ta eh? za su iya zamantowa tunda ahlul fatra su aslan ma ai su dama su ba Allah ba zai musu azaba ba tunda ya ce wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula illa su kansu ba a yankewa daga cikinsu da kan cewa wani dan aljanna ne an za a ce musu tatal mashi'a suna da kashin mashi'ar Allah sai yanda Allah ya so yayi da su na'am ثم يقول بكل الجنة sannan ya ce udkhulul janna فما رأيتموه فهو لكم
ya ce famara a- sai ya ce abinda kuka ganshi to naku ne ويقولون ربنا أيتنا sai su ce ya ubangijin mu ka bamu ما لم تؤت أحدا من العالمين abinda baka bamu wani daga cikin halitta ba ويقول لكم عندي أفضل من ya ce to ai kuna da a wajena kuna da abinda yafi wannan falala فيقولون يا ربنا أي sai su ce ya ubangijinmu menene yafi wannan menene yafi falala menene yafi wannan falala فيقول ربايا fala askhatu alaikum ba'dahu abada sai ce yarda ta ba zan yi fushi da ku ba bayan sa har abada
ولا مسلم muslim imam muslim yace قرأت على إيد na karanta a wajen isa ibn hammad جدة zughba a- al- a- a- lakabinsa kenan al-misri هذا الحديث wannan hadisin شفاء na na shafa'a قلت له sai na ce masa أحدث بهذا الحديث ya ce sai na ce masa uhadithu bi hadha alha- uhadithu bi hadha alhadithi anka na karanta wannan hadisin na na yi karanta wannan hadisin daga gare ka أنك سمعت من الليل cewa ka ji shi daga Laith ibn Sa'ad قال نعم ya ce na'am قلت لعيسى بن محمد sai na ce ma Isa ibn na ce ma Isa ibn Hammad أخبركم الليث akhbarakum Laith ibn Sa'ad Laith ibn Sa'ad ya karanta muku hadisi عن خالد بن يزيد daga Khalid ibn Yazid عن سعيد بن daga Sa'id ibn Abi Hilal عن زيد بن daga Zaid ibn Aslam عن عطاء بن يزيد daga Ata ibn Yasar عن أبي سعيد بن- an abi sa'idin al-khudri أنه قال cewa ya ce قلنا يا رسول الله mun ce ya rasulallah ربنا shin za mu ga ubangijinmu رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أن تضارون في الريح kuna samun wani tsananin cuta fi ru'ya a cikin tsa- a cikin ganin wata a rana إذا كان يوم الحج.
idan idan idan ya kasance rana wadda take babu gajimare a cikinta قلنا لا suka ce a'a
وسقت حديث na kwararo hadisin حتى انقضى آخره har sai da ƙarshensa ya ƙare هو نحو حديث حفص بن ميسرة shi kuma kwatankwacin hadisin hafs ibn maisara ne زاد بعد قوله ya ƙara bayan faɗinsa غير عمل عملي ba da wani aiki wanda sun aikata shi ba على قدم قدره ba tare da sun gabatar da wani abin gabatarwa ba sai a ce musu لكم ما رأيتم kuna da kwatankwacin abin da kuka gani da kwatankwacin kuna da abin da kuka gani abin da kuka gani ya tabbata a gare ku da kwatankwacinsa tare da shi قال أبو abu سعيد sa'id ya ce بلغني أن ya, ris- ya na samu labarin annal jisra cewa ita gadar أدق من الشعرة ta fi sira wato ta fi siranta bisa gashi bisa wato silin gashi kuma ta fi kaifi bisa wato takobi وليس في حديث الليل baya a- a cikin hadisin lais ba babu babu a a cikinsa babu cewa يقولون sai su ce ربنا عليتنا ya ubangijinmu ka ba mu abin da baka ba mu ɗaya daga cikin talikai ba وما بعده ba ma ba da da abin da ke bayansa أقر به عيسى بن حماد isa bin hammad ya tabbatar da shi saboda haka kaga suwaid ibn sa'id an masa mutaba'a na'am ya samu mutaba'a na'am قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة haddathana abubakar ibn abi shayba حدثنا جعفر haddathana ja'far ibn بن عوف aun
حدثنا هشام haddathana hisham ibn بن سعد sa'ad al-qardusi hisham ibn sa'ad afwan ba afwan nayi kuskure Ah, ba al-qardusi bane hisham ibn wancan wancan hisham ibn hassan al-qardusi al-basri wannan kuma madani ne wannan mutakallam fi shi ma an yi magana akan sa wajen haddasa هشام ابن سعد نعم قال حدثنا زيد بن أسلم زيد ابن حدثنا زيد ابن اسلم ده اسناد سوسو بيو نحو حديث حفص kwatankwacin hadisin hafs ibn maisara إلى آخره ya zuwa karshen sa وقد زاد ونقص شيئا ya ƙara ya tawaye wani abu to kaga shi ma wannan duk mutaba'a ce sai mu tsaya nan alaikum salam
wani ilimi ne za su zami kenan a ranar kiyama na me ga matsayin imanin da ke cikin mutane wanda za su ce haka na'am yi mana Allah ya umarni da abu kuma wannan umarni ne na kaddara ai. Eh, ba umarni ne na shari'a ba da kake da zabi umarni ne na kaddara umarni na kaddara ai ba a kuskure shi Eh, wai kana ganin to ya za a isa san wanda yake da kwatankwacin mithqala mithqala dinarin da nisfi dinar Eh, Allah ne ai umarnin Allah ne umarnin kaddara haka yake Hmm? Hmm, idan mala'ika idan idan idan mala'iku suka zo ɗaukar rai eh, ya suke gane wanda ajalin nasu ya cika Eh? akwai abin da zai bayyana maka yadda suke ganewa a nan duniya kana da wannan ilimin to haka za a lahira eh to ai gar atharu sujud wannan daban kuma amma wannan yanzu kamar wanda za a ce yana da mithqala dharratin min iman ba lallai ya zamanto mithqala dharratin min khair ba lallai ya zamanto ma yana da atharu sujud din ba na'am mm. ta hada kowa da kowa wato wato kun san kun san shekul islam ibn taimiyya yana da wannan ra'ayin cewa wuta za ta kare alkawul bi fana'in nar ba yana daga cikin hujjojinsa Mm. amma an aka faɗa a wuta ai aljanna ma an faɗa Ah. na'am wuta za ta kare a kar ka faɗi wannan saboda bai tabbata ba yana daga cikin gaib hadisin da shekul islam ya kafa hujja da shi bai inganta ba shi yasa shekul albani ya masa raddi ku nemi risalar nan ku karanta ta raf'ul astar li ibtalil qawli bi fina'in na- bi fana'in nar Rabtul- ah, ah, raf'ul astar ah, ina jin haka ne takmilarta raf'ul astar li ibtalil qawl ko a- إيه لف- رفع الأستار لإبطال القد- لإبطال أدلة القائلين بفناء النار لتافن آه، رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار آه، muhammad nasiruddin eh, tahqiq muhammad eh, as-sanani shine ya yi littafin muhammad ibn isma'il al-amir as-sanani shine shine ya yi littafin albani ya yi tahqiqin sa yana nan cikin shi- za ku same shi cikin shamila yana cikin shamila gashi daga cikin shamila din na dauko muku shi as-sanani min subulus salam na alaikum salam ah shine ai shine atharus sujud ba wai sai lalle yayi baki ba inda yayi wanda da yake da sujada a wajen eh ba fuskar ba atharus sujud eh gurral muha a ba gurral muhajjalin ba wannan atharul wudu ne wannan atharus sujud ba haka ba yake a cikin alqur'ani simahum fi wujuhihim min atharis sujud min atharis sujud alaikum salam na'am eh Allah ya sa su ceci mutum to yaushe zaka je kana da ran shahada ka yi ce ka nemi ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam mana Allahumma rzuqna shafa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam amma ka ce Allah Allahumma rzuqna shafa'atan shuhada ga sayyidu shafi'ina in za ku ba ba an ce idan za ku roki Allah ku roke shi firdaus al'ala ba to ka gani maimakon ka ce Allah ka sani na zaman Thomas a aljanna talakan aljanna sai Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isalu firdaus al'ala was'aluka darajatil ula min aljanna to haka ake to haka ma wajen ceto mai kun ka tsaya kana ka bige kana neman ceton malamai da shuhada da sauransu ka nemi ceton annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya na'am
dangane da batun da aka yi na wata dai ƙabiya zan kawo misali lokacin da akwai lokacin da aka samu wani jirgi da ya taso ko daga amerika ko turai ba da libya to da akwai wannan libyan da muke magana da shi sai wani ya ce allah ya gafarta musulmi cikin su Mm, sai ce a kuskure ne na farko dai suna sun kone mm, dan dai kuma shahidi ne sai Mm.
a ai ba musulmi ba ne ce to kai ne asarar ka idan suka idan Allah ya sa sa aljanna ce to ai su- to ai Allah ya hana ya hana ma eh, ma kana ma kana linnabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wanda ya mutu akan imani ba za ka nema masa gafara Allah ba Mm. kuma ko wajen waɗanda suka mutu ai cewa aka yi Allahumma ighfir li hayyina mu ma'ashiral muslimin wa mayyitina mu musulmi alaikum salam
nan ta garin Allah da kuma yin sanar da ta wata suna bayyana hakutar ta zilakin a haka ba ba su mu ai ba tawil suka yi ba sun karyata ba ne su cewa suka yi ba haka a hadisin yake nufi ba tawil suka yi wanda ya tawili yana da uzuri ba za a kafirta shi ba almu'tazila ba kafirai ba ne illa waɗanda suka yi ce wanda suka yi nafiyin ilimin Allah suka ce Allah bai san abin da mutum zai aikata ba wajen alƙaul bil qadar to shi ma wannan lazimul qaul ne bai zama to mazhabarsu ba domin za su iya cewa in aka ce sun kafurta kasan wato waɗansu an ce a- an ce wai waɗansu sun ce a wai ina da ra'ayi na cewar wanda ya wanda ya zargi aisha da aka barantar da ita bai kafurta ba wai sun ce ina da wannan ra'ayin haka na ji wani wani ya taɓa faɗa ma haka na ce wato muna tattaunawa ne ke cewa babu, babu shakka malamai suna cewa babu saɓani cewa wanda ya zargi aisha da abin da aka barrantar da ita a cikin alkur'ani ya kafirta to wannan hukunci ne amma ka tabbaka shi akan mu'ayyan sai idan ya yi iltizam Mm, sai ya yi iltizam in ya lizimci wannan cewa eh haka ne a alkur'ani haka ne a ita ake nufi a alkur'ani amma duk da haka ni ban yadda ba kafir ta yi to wannan shine zai zama kafiri amma wanda ya yi ma wannan ayoyin wani tawili ya ce ai aslan ma ba ita ake nufi ba a qur'anin aisha aka ce Mm, ai ba aisha aka ce ba in ya zo yana da wata shubha ba za ka kafirta shi ba ba za a kafirta shi ba shi kaulin ir- inkarin tuhumar aisha da abin da aka barrantar da ita a cikin alkur'ani kafirci ne saboda kareta alkur'ani ne to amma wannan lazimul qaul ne to lazimul madhhab laysa bi madhhab ba za ka ce kowa wanda ya faɗi haka ba madhabarsa kenan domin zai iya zama to yana da shubha yana da wani ta'wil shi yasa aka ce wajen ɗabbaka hukunci akan muayyan dole sai an tabbatar da sharuɗan sun cika kuma wantafatil mawani a wajen muayyan to sun kasa fahimtar bambanci tsakanin ka ce wannan maganar kafirci ce da kuma ka ɗabbaka shi akan muayyan na'am na'am asaq wannan abinda mazhaban a immatul hadith yake shi da kan cewa sifar Allah ce sifar Allah ce kamar yadda ya ce yau mai yukshafu an saƙi waɗansu kuma suka ce a wannan ba sifar Allah ba ce suka ce alkashfu an shidda amma kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisin kaga zahiri ya nuna kan cewa sifa ce saboda haka kamar yadda ake tabbatar da sauran sifofin Allah ba tare da cewa Allah yana da gaɓoɓi ba haka za a tabbatar da wannan Allah ne kaɗai ya san haƙiƙanin sifantuwarsa da wannan sifa eh shi din ne a'a shi ne haka ne سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب